إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tarwar mu domin ci gaba da karatun wannan littafin na sunanu abi dawud wannan shine darasi na 21 a cikin karatuttukan da suka gabata a cikin kitabut tahara taken karatun mu na yau mun sauya sani da ba shi na so in yi ba amma dalilin wata tambaya da aka yi za mu sake taken karatun shine قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لن ينته الخشب ما ليكي تيوا shi ladabtarwa ladabi tarbiyya tana amfani mutum ne tun yana karabi amma daga lokacin da ya girma to abin da ya saba tun yana dan karami kin nan shine zai ci gaba da shi domin ice tun yana ɗan ƙarami ake tankwasa sa na tuno da wannan baitin ne munasaba ta tambaya da ɗan uwaye game da tashe da ake yi har ya halatta to tashe yana ɗaya daga cikin al'adar hausawa wanda a sani na ƙasar hausa suke da wannan al'adar laraba ba su da wannan al'ada ta me ta tashe sai nuna kinan al'ada ce malumai kuma suke cewa al'aslu fil adatil ibaha illa idha khalafat ash-shar'a asali shine duk al'ada ta halatta sai al'ada ta saba ma addini duk abin da yake al'adan mutane ne suna yi to ya halatta su yi sai in al'adar ta saba ma me ta saba ma addini da haka al'ada ta tashe idan kuka lura dalilin abubuwan da ake a ciki ta saba ma addini na farko daga cikin abubuwan da saba ma addini shigar da ma yara suke yi an gane da kyau ko shigar da suke yi akwai wanda tsirara suke hita kaga yaro babu riga an shafa mishi fenti ko gawayi ko abin da ya kama da haka bayan wannan kuma shigar da suke akwai shigar da tana ba mutane tsoro an gane ko in bata ba manya tsoro ba ta ba yara tsoro shi kuma a musulunci baya halatta ka tsoratar da me ka tsoratar da da musulmi kamar yadda mai akhdari ya faɗi bayan shi ma akwai hadisi shahararre manzo Allah ya hana ka nuna ma dan uwanka wani abu na na me ke suna na makami dan ka tsoratar da shi bayan wannan kuma yana koya ma yara roƙo an gane da kyau ko zaka ga yara idan suka zo gida suka yi tashi in ba a ba su ma da ƙarshe ma kuma za su suna suna zagin suna zagin masu gidan don Allah ku bani misali wani tashe don ni na manta na yi tashe amma yanzu na manta akwai tashe da wani tashe misali wanda yara suke wanda kowa ya san da akwai zagi a ciki a ina san suna jiwa yanzu misali don yauwa yauwa to misali kun ga wannan na taka tsolon toto mai gidan ga yayi shi sai su ruga da gudu in ba a ba su ba ko wannan shi ne kenan amma an ba su to mi suke cewa a to wannan shi ne kenan kun ga akwai shigantaka a ciki akwai shigantaka a ciki yanzu misali mu a anguwanmu da yake waje muke sallar waje muke sallar tarawihi bisa kan bisa kan hanya to za ka gani da aka ce ma kwanan-kwanan guda goma sun fara yanzu dai abin ya ɗanyi sanyi tun dama sai an yi na marmari wallahi muna sallah sai ka ji yara can suna kiɗe-kiɗe can ana kaɗe-kaɗe can ana duk sai su ta mi su ta takura mutane to kun ga wannan wannan al'ada ta tashe ta saba ma al'ada ta saba ma musulunci dan saboda fasadin da ke da kai a ciki kenan yana da kyau ba yana da kyau mu hana yaran mu wannan wannan al'adar ta tashi dan saboda abubuwan da ta saba ma na shari'a wallahu ta'ala alam sanda laraba suna yin shigo eh eh na'am na'am to to lalle to ko su ma suna yi dai duka dai ba ba mi bane yawa ba ba ba hujja bace insha Allah Allah dai ba mu ikon ba mu ikon kiyayewa da tarbiyyar ƴaƴanmu idan ba a manta ba za mu tashi babun fi waqti salati al-asr ku tuna mini ba in hidda wallahi ko ka bar shi bar shi bar shi mu ci gaba haka nan na'am ha ka tsaida to ka hada su tunda aikin ka ne na'am mala yace babun fi waqti salati al-asr babu mai bayani game da lokacin sallar la'asar zo ba ni sakcin a canza hullatun da ya riga ya kashe na'am alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah malai ce babun fi waqti salati al-asr babi mai bayani game da lokacin sallar la'asar malai ce haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-lays an ibn shihab an anas ibn malik annahu akhbarahu ya bashi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah kana yusalli al-asra ya kasance na sallatar la'asar wa shamsu bai ba a murtafi'a alhali rana tana faraƙal a sama hayyatun ma'ana ba ta canza ba wa yadhabu zahibu ilal awali mai tahiya kuma yana tahiya zuwa ga ƙauyukan da suke kusa ga madina su ne al'awali madina tana da ƙauyuka guda biyu akwai al'awali su ne ƙauyukan da suke a saman tudu na ƙarshen madina sannan kuma akwai wanda suke a sufla wanda suke a ƙauyuka wanda suke ƙasan duwatsu to mutum yana zuwa har can amma rana tana nan yadda take bata canza ba حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة بالتي العوالي ma'ana wannan ƙauyukan na awali idan tahiya za ka yi yana kai mil guda biyu zuwa uku wanda kuma ce mil guda yana yin bai kai kilometer bai kai kilometer uku ba an gane ko kenan in ka ce mil, mil uku kenan zai iya yin kilometer bakwai haka mala ya ce eh, kala ya ce wa ahsabuhu kala au arba'a ina tsammanin ma ya ce yana kai ko mil hudu حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها an gane ko yace abinda ake nufi da rana tana raye an tajida harraha shine ka iya jin zahinta ma'ana matukar ana jin zahin rana to shine ma'anar rana tana raye kina ashe sallar la'asar ana yin ta da sauran zahin rana ba wai sai rana ta yi sanyi ba مالك حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال أروى ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها من ظل الله يكسنتينا صلاة العصر الهالي رانا في حجرتها تنا آه ميكي دسونا جدنتا معناها تنا سما دشيني أبن ديكي قبل أن تظهر kamin ta ta yi zuhuri me ma'anan kamin ta yi zuhuri ma'ana kamin ta bayyana ka ganta kaman alkurskin nan an gane ko shine ma'anan qabla an tazhara lokacin da kana iya ka kalle ta an gane ko kai mata kallon kecere ne amma yanzu war haka ka iya ma kallon rana kallon kecere ne an gane ko farji albasara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين yankalibu ilaika albasara khasi'an wa huwa khasir lokacin rana in ka daga idan ka to zaka komo a cikin me a cikin ganin dushi-dushi amma lokacin da ta kusa faduwa nan ta zama to abu kana kalle ta yanda kake so to shine ma'anan manzo Allah yana sallatar la'asar kamin rana ta ta bayyana kinnan yanda zaka iya kallanta yanda kake so حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منذ مدينة أوجم منظر الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الأسرى سيكسنتين جنكة الأسر ما دامت الشمس بيضاء نقية متكرانا تنافرا كل شيني بيضاء فرا نقية قل حدثنا أسمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق وزأل الله ياتي أرانر ياكن خندق أو ساكتي مش ياكن غرلو أنغانيكم malam ya ce habasuna an salatil wusta manzon Allah ya ce sun tare mu game da salatul wusta salla mafificiya salatil asr ita ce sallar la'asar mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika gidajensu da kaburburansu da wuta mu yi wannan hadisin yawa wannan hadisin kenan yanda yake shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna can suna ramu wanda za su kewaye madina da shi don saboda kada kahurai su samu damar shigowa ana ce mata gazotul khandak don saboda wannan katon ramun da aka yi ana ce mata gazotul ahzab don saboda an samu rindunoni na haɗin gwiwa ta ƙabilun larabawa da yahudawa da suka haɗa kai don saboda su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su kuma rutse sa a cikin garin Madina domin shi yaƙi da kai ka kawo fari da kai ka kawo farmaki kwammami da a kawo maka farmaki kwammami kwamma kai ka kai don kai an kawo maka farmaki na harko a cikin gidanka ne za a isko ka kuma za a isko ka ba a cikin mi ba ba a cikin shiri ba yara da mata dukkaninsu za a iya hallaka su to shi yasa hankalin manzo Allah ya tashi da ji labarin za su zo su kewaye Madina manzo Allah ya shawara aka aka shawaran za a yi rami katar ramin nan ramun da aka yi ba wai sun kewaye Madina bane a akwai dun kusan Madina tana kewaye da manya-manyan duwatsu to akwai hanyoyin da ake shigowa akwai hanyoyin da ku kana so baka iya shigowa dan saboda katar rami eh dan saboda dutse da ke da kwai to hanyoyin da ake iya shigowa kin nan ne su ne aka yi ne aka yi aka yi ma katar ramu ta yanda ba su iya su shigo to wannan ramun suka shagaltar da su daga sallar la'asar suna can suna aiki su duk sun manta har gashi rana ta kusa haduwa to shine lokacin da suka suka tuno suka faraga shine sai manzon Allah ya haushi ya ji haushi akan wannan yace sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya ita ce sallar la'asar Allah ya cika cika Allah ya cika kaburburan su da gidajen su da wuta wannan dan ya nuna muhimmancin ne muhimmancin sallar la'asar مالك حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاء بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا عائشة أمرتني الربو تامة ونلتافي معنى الربو تامة قرآني an gane ku tun da can in kana son qur'ani sai dai ka amso na wani kai mi kai kofi ba anan ba inda za ka yi ai maka photocopy a rubutawa ne za a yi ko kuma in ya kasance shi sahabin ya haddace Qur'ani sai ce rubuta mini Qur'ani ina gai kana rubutawa to shine abin da Aisha ta yi kenan yace Aisha ta umurce ni in rubuta mata Qur'ani wa qalat tace idza balagta hadhihi al-aya idan ka kai wannan ayar fa azinni to kai mini izini hafizu ala salawati was salati al-wusta falamma balagtuha lokacin da na kai wannan ayar azantuha na sanar mata fa amlat alayya sai ta mini imla'i tana gai ina rubutawa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salatil wusta musamman kuma salla mafificiya wa salatil asr da sallar la'asar wa qumu lillahi qanitin sannan ku tsayu gaban Allah kuna masu natsuwa ثم قالت عائشة سنة عائشة تكي سمعتها min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji wannan ayar daga manzon Allah ira da aminci Allah suka tabbata a gare shi wannan ayar kun gani ita aisha ta ce ga abin da ta ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr kinan sai nuna salatul wusta ba mi bace ba al'asar bace tunda ta ce wa salatul wusta al'atfu yaqtadi al-mughayara yaji malaman lugha idan aka samu atafi yana nuna wancan da wancan ba ɗaya bane an gane da kyau ko to amma kuma akwai lokacin da wawun take zaman take zon take zuwa a matsayin za'ida an kawo ta amma ba aikin ta ba take yi to shine sai malamai suka ce ko da yake an kawo wawun ba yana nuna sallar la'asar ba ita ce wusta ba kenan kamar hafizu ala salawati was salatil wusta salatul asr an gane ko ku kiyaye salloli musamman sallah mafificiya ita ce sallar la'asar kenan sai kasance wannan wawun ita ce za'ida ce a takaice wannan kira'ar ta Aisha malamai suna ganin shazza ce ma'ana ta saba ma mafi yawan ruwayoyin da aka rawaito wanda ba a kawo wa salatul asr ba dalilin wannan kira'a ce ta Aisha diya daga cikin malamai suka yi ta kai kawo game da to wacce ce sallah mafificiya wasu suka ce sallar asuba wasu suka ce sallar la'asar akwai wanda suka ce sallar magariba an gane da kiku akwai wanda suka ce sallar duk salonin guda biyar sai da aka samu wanda suka ce ita ce salatul wusta amma wanda suka yi yawa su ne masu cewa sallar asuba sallar la'asar an gane ko wannan shine kenan me yasa aka ce sallar asuba dan duk ta yi sauran wahala mai bi mata ita ce sallar la'asar dan a lokacin ana kwanan rana shi yasa ita ma take da wahala shi yasa manzo Allah ce sallar ta yi wahala ga mushrikai ga munafukai a wata riwaya ya kawo sallar la'asar a ciki da kaga mutum na wasa da sallah asar to munafiki ne an gane da kyau ko amma an nifaqul amali tunda shi nifaqul itikadi shi wannan Allah ɗaya sani munafiki ne amma na aiki ba na ba wancan babban ba na zuciya malai ce haddathana muhammad ibn al-musanna haddathani muhammad ibn ja'far haddathana shu'batu haddathani amr bin abi hakim qala sami'tu sami'tu az-zibr naji zibir zibirqan an gane ko samitu zibirkan naji zibirkan yuhaddisu an urwa yana bada labari daga urwa bin zubair an zaid ibn thabit qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhra bil hajira manzo Allah ya kasance yana sallatar az-zuhr a hajira an gane shine lokacin da rana ta huta daga tsakiya walam walam yakun yusalli salatan kuma bai kasance ba yana sallatar wata sallah a shadda ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minha da ta yi wahala ga sahabai kamar ta mana babu sallah da ta yi wahala ga sahabai a lokacin su kamar sallar me kamar sallar azhar dan me yasa dan a lokacin tsananin zahi ake yin ta kuma a garin Madina mai duwatsu kuma a lokacin ba tabarmi ke da kai ba kuma a lokacin masallacin rihinsa sarara ne in da rana ne rana tana shigowa to duk wannan shine yace fa nazalat sai wannan aya ta sabko hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye salloli musamman sallah mafificiya wa qala sai ce inna qablaha salataini yace lallai kaminta akwai wasu salloli guda biyu wa ba'daha salataini kuma bayanta akwai salloli guda biyu an gane da kyau ko kenan sallan nan mafificiya kaminta akwai sallah guda biyu bayanta kuma akwai mi akwai sallar wace sallah ce a la'asar ce in kuka ɗauka kowace ce kun samu akwai sallah guda biyu kaminta kowace akwai sallah guda biyu kaminta mu je asuba kaminta kaminta ba ana magariba isha yi ko bayanta kuma ai wace da wace to kun gani to mu je la'asar kaminta da wace da wace ake akwai asuba akwai azhar bayan tafa magariba da isha'i an gane da kyau ko to la'asar kin ita ma kaminta azawar da asuba ko bayan ta magariba da isha'i to ku gani shi yasa dalilin irin wa'annan hadisin su suka sa malamai kowa sai ya ce wannan kowa sai ya ce wannan an gane da kyau ko to amma shi wannan sahabin da ya kawo da ya gayi wannan yana nufin sallah mafi fita ake ce wace sallah azhar yake nufi an gane ko azhar yake nufi amma sai dai ijtihadi ne daga gare sa yana ijtihadin zaid ne shi kuma qaulu sahabi hujja bi shartihi magana sahabi hujja ce da sharadi sharadi na farko Allah ya khalifuhu sahabiyun akhar kada a samu wani sahabi ya saba masa to an samu sahabin da ya saba masa domin Aisha ita ce wace sallah ce da asar an gane ko wannan shine kuma kenan kai tsaye ba a cewa magana shi ijtihadin sa ne amma kamar na faɗi magana mafi rinjaye ita ce la'asar malai ce haddasa al-hasan ibn rabi idan idan ma za a fassara wannan maganar wadda hankali zai hidu ka aiki sallar asuba ko ba haka ba domin wa'ancan su dama lokutan su guda ne magariba da isha'i azahar da la'asar kenan ita ce baiwa Allah ita ce tsakiya sallar asuba malai ce haddasana alhassan bin rabi haddasani ibn al-mubarak an ma'amarin an ibn tawusin an abihi an ibn abbasin an abi huraira ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man adraka min al-asri rak'atan duk wanda ya iske raka'a guda ta la'asar qabla an tagriba an tagruba shams kamin rana ta faɗi faƙad adraka to haƙiƙa ya riski la'asar kin ana ya samu ladar sallar la'asar wa man adraka min alfajr raka'a duk wanda ya riski raka'a guda kamin alfijiri ya keto duk wanda ya samu raka'a a lokacin sallar asuba qabla an tatlu ash-shams kamin rana ta huto faƙad adraka to ya samu lokacin sallar asuba wannan hadisi ne dalili dalili ne akan wata ka'ida wadda take tana da fadi sosai kuma tana walwale matsaloli masu yawa suke cewa la tudraku salatu wal waqtu wal jama'atu illa bi idraki rak'a la tudraku al waqtu was salatu la tudraku as-salatu wal waqtu wal jama'a illa bi idraki rak'a ba a cewa mutun ya samu jam'i sai ya samu raka'a guda ba a cewa mutum ya samu sallah kaza sai ya samu raka a guda ba a cewa mutum ya samu sallah kaza a lokacinta sai in ya samu akalla raka a guda kamin lokacin wata sallah ya shigo bil misali tadhil maqal mutum da bai samu raka a guda ba a juma'a ya samu juma'a bai samu juma'a ba ko da ko a ce ya samu sujadan nan guda biyu na karshe in dai bai samu ruku'i ba to bai samu ba bai samu sallah ba mutum ne ya zo yana sallar magariba ya yi kabbara ya yi raka a guda rana ta haɗi ya samu la'asar ko bai samu ba a wata riwayar ya samu la'asar tunda a ƙarshen lokacin wata riwayar shine haɗuwar rana ko kuma mu doka asuba ita ce wadda babu babu gardama a kai ya yi raka a guda sai rana ta hoto ya samu lokacin sallar asuba ko bai samu ba ya samu don ya samu raka a guda an gaye da kyau ko wannan shine kenan haka kuma jam'i shi ma kamar yadda muka faɗi in baka samu raka'a guda ba a cewa ka samu jam'i ka dai samu sallah ka samu sallan magriba amma baka samu mi ba baka samu ladan jam'i ba shine ma'anar la tudraku salatu wal waqtu wal jama'atu illa bi idraki raka'a حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن عن الألاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر منشق أوجن أنس بن مالك bayan azahar sai ya tashi yana sallar la'asar falamma faraga min salatihi lokacin da ya kare sallansa zakarna ta'jila salati mun ambaci gaugauta sallah aw zakaraha ko kuma shi ya ambaci al'amarin gaggauta sallah faƙala sai ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na shi manzan Allah yana cewa tilka salatul munafiqina wannan ita ce sallar waccan ita ce sallar munafukai tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina wannan ita ce sallar munafukai wannan ita ce sallar munafukai wannan ita ce sallar munafukai yajlisu ahaduhum dayan su zai zamna hatta idasfarrati shamsu har sai rana ta yi balge fakanat baina karnai shaitanin ta kasance tsakanin kahonin shaidani aw karnai shaitan ko kuma tsakanin kahonin shaidan kama sai ya tashi fa naqara arba'an sai yayi koton kurciya guda hudu shine naqara koton kurciya ma'ana mutun yayi sauri sauri cikin sallah la yazkurullaha fiha illa qalilan kuma baya ambaton Allah a cikin sallar ma'ana baya tuna Allah a cikin sallar in ba abu kaɗan ba kina wannan hadisin sun zo a wajen Anas ne bin Malik suna hira game da gaugauta sallah sai nuna musu ana son gaugauta sallah a kowane lokaci sai ce ai wannan ita ce sallar munafukai jinkirta sallah sai rana ta kusa faduwa sai ba su misali da wace sallah sallar asar sai rana ta kusa faduwa sai su zo su fara sallah abin da yasa aka ce nan tsakanin kahonin shedan ya zo a asar malamai suke cewa lokacin da rana ta zo faduwa da lokacin da ta zo hutowa shedan yana iblis shugaban yana huddo kahoninsa sai nuna a cikin siffar iblis akwai ne akwai kahoni ashe kaga masu yin da sankin shedan da da muni suna da gaskiya ko taluha ka annahu ru'usu shayatin ko wannan shine kenan kenan yana da kahoni to lokacin da rana za ta zo sai ya zo daidai wannan lokacin sai ya aza ƙahoninsa sitin rana sai ya huto daidai cikin ƙahoninsa a wannan lokacin akwai masu bautar rana lokacin suke bauta sai kasance shi suke bauta ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a wannan lokutan dan saboda in kai kamar kana koyi masu bautar rana ne kuma in kai kamar kana ma washe sujada ne shedan sujada duk da kai ba niyyar ka bace ko da kai ba niyyar ka bace amma dai dan saboda kamanceceniya sai aka hana a wannan lokutan lokacin da rana ke bullowa da lokacin da rana take mi take faduwa duk wannan lokacin tana faduwa tana bullowa a tsakanin kahonin shedan مالك حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة الأصر wanda sallar la'asar take kubuce masa faka annama wutira ahlahu wa malahu to kamar yayi asarar iyalinsa ne da dukiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala abu daud wa qala ubaidullah bin umar utira a riwayarsa wa ikhtulifa ala ayyuba fihi an yi sabani har akwai ayyuba a cikin riwayar wa qala zuhri an salim an abihi annabi qala wutira an halakar kamar an halakar da dukiyarsa da iyalinsa ne abinda wannan hadisi ke nuhi shine mutunan da sallar la'asar ta kubuce masa wai ba ana nuhin kullun ta kubuce masa ba so guda kawai sallar la'asar ta kubuce maka a lokaci manzo Allah ya ce asarar in za a kwatanta ta daidai da babu kanan ne kana kasuwa iyalinka suna cikin daki gaba ɗayan su gina ta ribto musu gaba ɗaya su mutu ana baka labarin gidanka ya rushe ko ya kone ka rugo za ka zo zuwa wajensu kuma sai a tarbe ka da wani labari shagon kashi ma ya kone akwai asarar ta kai wannan a duniya to in an za a kwatanta asarar da kai in ka rasa la'asar to ita ce wannan asarar wannan me yake fassara muna duniya ashe a wajen Allah bai bace ba komai bace wannan hadisin shine magabata suka fahimta ɗaya daga cikin magabata wanda na taɓa baka wannan labarin wannan hadisin shine wannan malam wannan magabacin ya fahimta na mace sunan magabacin ɗaya daga cikin manya manyan malamai shekarar shi arba'in aka ce ina zamani ko ashirin bai taɓa rasa sallah ba a cikin jam'i kuma a sahu na farko an gaya da kyau ko shekara ashirin zuwa talatin yanzu wataran sai ya rasa sallah yana gida hankalin shi ya ɗauku bai sani ba a shi an tada sallah musamman su lokacin su da ba ufar leke da kwai ba yana zuwa masallaci sai isko masallaci ya cika ba a ƙare sallah ba amma dai bai samu sahun harko ba kuma bai samu kabar harama ta farko da ya fara samu ba aka sallame sallah ya tashi ya cika rako inda su kubuce masa mutane na biyuwa suna wucewa mutane na biyuwa suna wucewa yanzu an yi kwana biyu kuma kenan sai ɗansa ya rasu ɗaya daga cikin ɗiyansa da yake ji da su yanzu sai mutane suka zo ta'aziyya duk an taro ana wane sannu wane sannu ya shiru ya kyale su sai da suka taro sai ce ba ni so ku tashi ku ba ni wuri ya ce kwanakin nan kwana biyu da suka wuce na rasa sallah a cikin jam'i kun ganni a ƙarshen masallaci alhali kullum a gaban sahu kuke gani na amma babu wanda ya zo mini sannu ya aka yi har sallah cikin jam'i ta wuce mini amma yanzu dan na rasa duniya dan na rasa dana shine za ku za ku na mini ku tashi gaba nuri bani so an ga da kyau ko sai nuna su al'amari na lahira shine mi shine a gaban su domin da dauda ce ta mi almalu wal banuna zinatul hayatid dunya amma kuma as-salatu menene zinatul ayatul akhirah ko wannan shine amma mu muka ce ba qur'ani yace ba amma kuma in ka bi fassara ta alqur'ani haka ma'anar za ta baka domin me yake da suna wa bi diddiha tu'raful ashya ni an ce sallar dukiya kawar duniya ce kawar rayuwar duniya ce to tabbas kishiyar dukiya da ƴaƴa su ne mi su ne ibada kenan su su kuma su ne kawata mi kawata lahira Allah ka ba mu ita malici haddathana mahmud ibn khalid haddathana الوليد قال قال أبو عمرو يحيى الأوزائي وذلك أن وذلك أن ترى ما على الأرض من شمس من الشمس صفراء nan fassara wancan duk da hadisin da ifi ne abinda da yake nihi kaman da aka ce mutum ya rasa sallar la'asar mala yake cewa ba wai ana nuhin ba mutum ya yi ta a wajen lokaci a'a wai shine mutum ya yi sallah a lokacin da rana ta yi balge mutum bai yi sallar la'asar ba sai lokacin da rana ta yi me ta yi balge ya yi ta wai shi ne ake kwatanta wannan asar to ina ga wanda ma sai da ranar ta ne ta faɗi sannan ya yi ta wannan shi ne maga hadisin bai inganta ba amma dai wannan yana nuna muna mahimmancin sallah ta ne mahimmancin sallah ta la'asar duk abin da muke kada mu yi sake mu bari ko da so ɗai sallar la'asar ta kubuce muna in ta kubuce muna a jam'i kada mu yarda har rana ta yi ne ta yi balge bai shiga ba domin akwai ruwa ta nuna in rana ta yi balge lokacin da asar yami ya wuce male ce babun fi waktin maghrib babu mai bayani game da lokacin maghriba حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أن أن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم من كسنتي منا سلر مغربا تارد منزن الله ثم نرمي sannan sai mu zo mu yi arrami shi ne mai da suna jiwa ma'ana suna nuhin halbi bayan sun yi sallar asuba bayan sun yi sallar magariba suna zuwa horauta domin akwai dabbobin da a wani lokaci ne ake mi ake horauta su akwai dabbobin da su kuma lokacin sallar mi bayan sallar asuba kinan dabbobin sun sha bambam yayi ya ce mun kasance bayan muna tare da manzon Allah sannan sai mu je wajen halbi wajen farauta fayara ahaduna mawdi'a nabilihi kuma ɗayan mu zai yi farauta har ya ga inda ɗan kibiyar sai hwada wai bayan an yi sallar an je wajen farauta kamin dare ya shigo har su yi farauta har suna ganin inda mi inda ɗan kibiyar sai ke abu kenan dai ina nuna ashe magariba in an yi ta kamin kamin dare ya shigo akwai ɗan mima akwai ɗan sauran haske حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي أبيد عن سلمة بن الأكوى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس manzo Allah ya kasance yana sallatar magriba lokacin da rana ke faduwa shine sa'ata taghribu shams ma'ana mubasharatan da ta fadi idan gaba hajibuha idan hajibkinta ya ya bace me hajib shine ma'ana gehen nata an gane da kyau ko mala ce haddasana ubaidullahi bin umar haddasana yazid ibn zurai'in haddasana muhammad ibn ishaqa حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا لوكتين دا أبو أيوب يقباتو منا غازيا ينا ميكي دسونا أمسأيون مياكي wa uqbatu bin amir da shi kuma uqba bin amir yawma idin a wannan lokacin ala misr shine khalifa na misra fa akhara al maghriba sai ya jinkirta maghriba fa qama ilayhi abu ayyub sai abu ayyub ya tashi zuwa gare sa fa qala lahu sai ce ma hadhihi salata ya uqba mece ce wannan sallar ya kai uqba an gane da kyau ko ka jinkirta maghriba har dare ya fara shigowa fa qala sai ce shugilna an shagaltar da mu ne ma'ana wasu ayyuka ne suka ɗauke mun da hankali ba muka shinkirta ta kale ce amma samita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu baka ji manzon Allah yana cewa ba la tazalu ummati bi khairin al'ummata ba za ta gushe a alkhairi ba aw qala ala alfitra ko kuma ya ce al'ummata ba za ta kasance ba za ta gushe ba akan fitra alfitra ana ana as-sunna al'ummata ba za ta gushe ba akan sunnata malam yu'akhiru al-maghriba matukar busu shinkirta maghriba ba ila an tashtabika nujumu har zuwa lokacin da tauraru za su fara shiga cikin juna ma'ana lokacin da tauraru suka fara yawa a sama wani lokacin da tauraru suke yawa lokacin da dare yami ya fara shigowa idan wannan hadisin sahabi ne abu ayub mai da suna ya dawo daga wani yaƙi ko zai wani yaƙi sai ya biya misra a lokacin uku ba shine khalifa ya shinketa magariba shine sai fara masa fada ya za ka yi ka shinketa sallan magariba baka ji manzo Allah yana cewa al'ummata ba za ta gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna me suna gogota yin magariba ashe wannan yake nuna ne wannan kwadaitarwa ne ashe sunna shine ai kokari magariba da rana ta fadi aimi ayita daga cikin ladannin da na kula da suna kula da wannan sunnar shine alaji Allah ya kara mishi lahiya alaji na kula da sallar magariba har ya kai ga inda nake gane babu alaji ne in naga har wasu masallacin ne sun fara kiran sallah ba a yi ba a kiran sallah masallacin mu ba an gane da kyau ko ina tsammani radda muka karatu na karshe haka akai ni ina ta jiran ai kiran sallah na dai fara jin kiran sallah wani wuri nace to babu alajina ina shigowa ko babu alajina nace jama'a a kira mana sallah har sau na farko ya fara cika ina daga cikin abin da ya dace kula da wannan sallar saurin yin ta shine sunna mala yace babun fi waqtil isha'i babu mai bayani game da lokacin sallar isha'i mun kare magriba kenan sai isha'i حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة نينا هكوا سن اللوكة ونن سلر صلاة الإشاء الآخرة سلن إشاء تكرشي سنة متى إشاء الآخرة دن سلن مغربة إشاء الأولى إشاء تفرقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه manzo Allah ya kasance yana sallatar ta lokacin da wata yake faduwa daren sa na uku kun ji wani kilgo ko an gane bike ko manzo Allah na sallatar isha'i lokacin da wata yake faduwa amma a daren sa na nawa daren sa na uku ba dare na farko ba dare na ɗaya ba kuma ba dare na biyar ba ko na bakwai domin in kace sai wata ya faɗi a dare na bakwai ina ji sai kaka kusan tsakiyar dare ko domin a dare na bakwai ma ina ji kusan yana iya kai tsakiyar dare kamin ya haɗi in ya kai goma sha uku ne shi ne wannan tsakiyar daren ma za ka gani kawo ma yanzu ne sahiya ta me kawo ma yanzu ne sahiya ta waye kenan shi sa dare na uku don dare na farko in ya huto ai an yi dai magariba kuna ganin shi amma can an jima kahin isha'i wanda muka saba ya ɓace to a dare na uku yana ɗan jima kaɗan malici haddasana usmanu ibn abi shaiba haddasana jarirun an mansurin an alhakam an nafi'in an abdullahi bin umar qala makatna ذات ليلة ننتظر ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وترى من جمع مناجرا من ظن الله دن يصلى العشاء فخرج إلينا سيهتو من حين ذهب ثلث الليل lokacin da ɗaya cikin ukun dare ya tahi au da hukukun bayansa fala nadri ba mu sani ba a shay'un shagalahu shin wani abu ne ya shagaltar da shi am ghayru zalika ko abin da ba wannan ba fa qala sai ce hina kharaja lokacin da ya huta a tantaziruna hadhihi sala shin kuna jiran wannan sallar ne laula an tafqula ala umma laula an afqula ala ummati ba dai in tsananta akan al'ummata ba la sallaitu bihim hadhihi sa'a da na yi musu sallar isha'i irin wannan lokacin thumma amara al-mu'adhdhin sai ya umurci mai kiran sallah fa aqama as-salah sai tayar da sallah حدثنا عمرو بن عثمان الحسمي حدثنا أبي حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول ارتكبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة mun jira manzon Allah a lokacin sallar isha'i fa akhara sai ya jinkirta sallar hatta zanna zannu annahu laysa bi kharij har sai da mai zato yayi zaton manzon Allah ma ba zai huto ba wal qa'ilu minna yaqulu wa mai fadi daga cikin mu yana cewa salla ma'ana wasu ma suna cewa kai mai wa ya salla gidan shi mu muna nan muna ta jira yace fa inna kadhalika da haka kuma ya kamata mu tashi mu yi sallah suna cikin wannan hatta kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya fito fa qalu lahu kama qalu sai suka ce masa kamar yanda suka ce a can ai mu manzon Allah ma mu aza haka yi sallah mu na shirin mu yi sallah fa qala lahum sai ce masa a'timu bi hadhihi salah ku jinkirta wannan sallar fa innakum qad fuddiltum biha domin ku an fifita ku da ita ala sa'iril umami akan sauran al'ummomi wa lam tusalliha ummatun qablakum babu wata al'umma da ta sallaci wannan sallar kaminku ma'ana daga cikin abin da aka fifita a umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an fifita su da sallar me da sallar isha'i wasu malamai suke cewa ana nuhin in suka jinkirta ta a wannan lokacin shine مالك حدثنا مسدد وحدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود عن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة من سلر آه سلر إشاء ترد منظر الله فلم يخرج سيبي هتوبة حتى مضى نحو من شطر الليل حسيدا كتن كتر رب دري يتهي فقال سيتي خذوا مقاعدكم ai khudhu sufufakum shine khudhu maqa'idakum ku daidaita sahunku fa akhadna maqa'idana sai muka kama wuraren sahunmu fa qala sai ce innan nasa qad sallu lallai mutane sun yi sallah wa akhadhu madaji'ahum sun kama wurin kwanciyansu wa innakum lan tazalu fi salatin kuma lallai ku ba za ku gushe ba a cikin sallah man tazartumus sala matukar kuna jiran sallah walaula da'fu da'if ba dan raunin mai rauni ba wa saqmas saqim da kuma rishin lahiya mai rishin mai rishin lahiya la akhartu hadhihi salata da na jinkirta wannan sallar ta isha'i ila shatril layli har zuwa rabin dare wannan hadisan me suke nunawa ashe mustahabi ne jinkirta wace sallah sallar isha'i amma yanzu haka ake yi yanzu ko wajen karatu ake ko wajen wa'azi ake misali in lokacin sallar isha'i yayi wasu masallaci ne aka fara kiran sallah in aka cewa mutane jama'a a bari har a kare wa'azi sannan mu yi sallah tare zaka ga wasu sun shigo masallaci suna me suna sallah kaga wannan wannan akwai alama ta jahilci a ciki domin kaga da ka jira a kare wa'azin ai sallah tare da kai ita sallar isha'i dare na ƙara shigowa ne ladarta tana me tana ƙara shiga ashe da ka bari an ƙare wa an yi sallah tare da kai da ka da ka hi samun lada da ka hi cin riba jazakumullahu khairan to da yawa abin da suke su sauri dai dan da an ƙare wa azin ba shi sun tsaya jiran kowa ba su akwai wanda ma bai so ne ya ma wani occasion a gane ku dan ya san shi zai tsaya sallah cikin shi da ya ƙare sallah kenan zai tahiyar shi to ga wata mas'ala mun ga dai abin da ya shi shine a jinkirta sallah har zuwa ne har zuwa tsakiyar dare to kai yanzu masallacin anguwarku ba su jinkirta ba su barin ta har sai dare ya shigo amma dai suna yin ta a lokaci ma'ana misali ventarven suke sallah isha'i kai kuma kana so ka yi sallar isha'i misali 0r to yanzu tahiya za ka yi ka bi su a yi sallar tare da kai duk da ba haka kake so ba ko kuma a za ka bari har zero irkin sannan ka yi ne sannan ka tashi kai taka sallah ya za a yi a kami su kai sallah shi yahi don me yasa jazakumullahu khairan an gane da kyau ko don saboda nan abubuwa guda biyu ne suka suka zo an gane ko da sunna da farilla sunna jinkirta sallar isha'i har zuwa tsakiyar dare farilla sallar me sallar jami'i sallar jami'i farilla ce an gane da kyau ko yawwa kenan ba za ka ce ba ka bar farilla don saboda kai ne kai sunna in kai haka kayi abin da ake ce ma ka saki me ke suna ka saki reshe ka kama ganye a ka saki reshe ka kama ganye kun san ma'anar wannan kaman bisa ice ne ka kubcike sai ka kama reshen ice irin mai karhikin nan an gane da kyau ko to yanzu kuma sai ka ce bari in kama waccan dan saikin can an gane ko waccan kunnai in ya so zai yi sauki in yi kasa shin da Allah in ka kama kunnan haɗuwa ne za ka yi kuma tsayawa ne za ka yi ka gyara haɗuwa za ka yi ko kuma ana ta kaiwa ka ta hulla wai shi ko mutum ne ake cikin mota an gane da kyau ko irin motar ta ƙauye yanzu an kawo ga irin itacen nan wanda suke ta kan hanya sai yin rataye sai yin rataye yanzu da rataye sai sai wani na cewa kai hullawa na ta faɗi sai ce kai jama'a ana ta kaiwa ka ta hulla ni kai na rataye ba hulla ba ya ce ana ta kaiwa ka ta hulla ni ta kai na nake ba ta hulla ba yanzu to shi ne kenan kenan jam'i shi za ka yi amma to akwai lokacin da misali shi kuma ka zo masallaci da niyyar yin sallah ko da ka zo sai ka isu ko an sallah mai sallah to yanzu ka tsaya kai sallan na a masallaci ko kuma ka ce kai bari in koma ma gida sai san tsakiyar dare in tashi in yi sallar wani yahi a? eh jayin yawwa nan jinkirtawan zai don saboda ko ka yi ta masallaci ba kan ladan me kan ladan jam'i an gane da ko ka yi ta masallaci ba kan ladan jam'i domin dan me yasa aka ce a zo masallaci ba wai dan ka baro gidanka bane aka ce ka zo masallaci a dan kai sallah tare da wa tare da liman tare da jama'a to tunda baka samu sanin tare da jama'a ba abin da yayi in kana so kana iya ka bari ka je gida sai can tsakiyar dare an gane ko wannan sai kai sai kai meke da suna an gane da kyau ko amma kuma in ka san kwana yana iya share ka sai asuba to ka ai kuma aikin banza tura agwagwarwa an gane ko wannan shine kenan kayan wannan lokaci ai dai lokacin sallar bai wuce ba in mutuwar ta zo ta isko ka ba a kama ka da laihi sai in lokacin ya wuce ba kai mi ba kai sallar ba an gane da kyau ko yanzu da a ce har yanzu ba mu yi sallar azhar ba da dan mutuwa ta zo ta dauke mu dan saboda uzuri ba mu yi ba an gane da kyau ko Allah ba zai kama mu da laihi ba tunda dai lokacin sallar bai mi ba bai wuce ba amma da lokacin sallar ya wuce ne za a ce to wannan shi ne misalin mutum ya mutu yanzu da rana azumin wannan ranar za a biya mishi shi? a? ba za a biya mishi shi ba an gane da kyau ko? don saboda ranar ba ta wuce ba yami ya rasu amma da ranar ta haɗi da rishin lahiya bai samu yin azumin ba wannan azumin sai an mi sai an biya mishi tun da ya ga lokacin yana raye har ya wuce wallahu ta'ala alam mulike da wannan babin mai hadisi guda biyu mala ya ce babun fi wakti subhi kinan da in ka gane ma fiƙihu in ka gane ma fiƙihu da ibada yana daga cikin dubara da zaka in kana balaguro ka rika jinkirta sallar isha'i sai mi ya tsakiyar dare ka tashi ka yi ta don ka yi ta samun wannan sunnonin mala ya ce babun fi wakti subhi babu bayani game da lokacin sallah asuba حدثنا القعنبي عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دق عائشة تاتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس منظر الله يكسن إلا يصلي الصبح ينا سلاتر الصبح فينصرف النساء سيما تاسته معنا سسلمي سويتا متلفعات بمروطهن suna rataye da lagensu ma yu'rafna ba a gane su min al-galasi dan saboda sauran duhu حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد الرافع الرافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يتي أصبحوا بالصبح ku gaugauta yin sallar asuba shine asbihu bisubhi ku yi sallar asuba da alfijir ya keto fa innahu a'zamu li ujurikum domin wannan yahi girman ladarku amma ana yahi girmama muku lada aw a'zamu lil ajri ko kuma yace yahi girman lada wannan hadisi me suke nunawa ashe ita ma sallar asuba ba a so a jinkita ta har sai har sai sahiya ta waye shi ma wannan na taba ganin shi a cikin karatunmu na bulugul maram a garinmu ma dawo muna da wani masallaci mutun tashi mu haka suke sallah har yanzu duk anguwar da kake in dai ka rasa sallah masallacinku su in ka zo masallacinsu sai kami sai ka isko sallah lokacin da iyayenmu ke ke shara da asuba lokacin da BBC ke farawa su lokacin suke me lokacin suke sallar asuba kiri kiri an gane da kyau ko su wannan in ka ce za ka yi aiki da asalatinsu ina ji to da har ramadana ya kare ba kai azumi ba a gaya da ke ko dan sai wasu na sallame sallah ko wasu ma sun ma banta da ma ƙarin sallah su kake yin suna as-salatu as-salatu dama ba su kiran sallah farko sai na as-salati kuma wallahi abin mamaki masallacin wani shehu ne masallacin shehu ne daga cikin shehunnai abin mamaki dan yana amana ce ta ilimi nan muka fara karatun karatun zaure an gane da kyau ko nan muka fara karatun zaure irin wannan dai karatun da na basin min ara da sauransu na allo an gane ko da wani cuccudawa gaggautawa shahar kai duk wannan nan ne ya taba ku ba labarin naga wani lokacin da muka taso a makarantar tamu da mafi yawancin za ku gidajen shehunai ana kafa manya-manyan hotuna hotuna manya-manya hakan ga to a can ne lokacin muna yara in muka zo muna kallon hotunan sai mu ce wannan hoton annabi ibrahim ne wannan hoton annabi kaza to akwai wani hoto wanda ya fi kowa ado na tsakiya na babban da na ce babban dai kun gane sai mu ce to wannan shine hoton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga mu da muka yi ba mu da laihi amma wanda suka sa hotunan su suka yi ne suka yi wannan laihi dan hotunan zaga ana kaddasa su ana girmama su to irin shine zaka ga yaran su wallahi abokan su wanda muka yi karatu tare da su yanzu haka zancen da nake muku akwai cikin yaran wanda suka yi jami'a islamiyya jami'a ta musulunci ƙarshen dai mikir suna sunna wanda za ku maluman da za su karantar da ku akwai wanda wannan su ma tsakiyar ƙwabri yake amma su yi su ƙare karatunsu su ƙare ke da hotonsu na mai gida ga abin ga gaba kuma suna da ranakunsu na wannan abubuwan nasu sai sun yi su mana dai kamar abin ya yi tasiri a cikin jikinsu ne wallahi shekara uku da suka wuce na je wajen wanda da san saman da na yi na abin ga shekara hudu na mastar kina da na yi research a bisa kan metodikin makin suna a bisa kan turku a salibu tadris fi dau'il qur'ani wa sunna wa mada tatbiqiha fil madarish taqlidiyyah bin niger ma dawa namudajan shin wai yadda manzo Allah yake koyar da karatu haka malaman zaure su ma suke bi wajen koyar da yara karatu shine bahasin to akwai abin da nake ba suna cikawa shi yanzu malami ne abokin nawa tare muka yi karatu tun primaire har college a gaba na na zo na isku shi baya da lahiya ya tashi zai cika takardar tun da shi ma malami ne yana tashi yana yana shehu shehu kacece ne shehu kacece ne shehu kacece ne wallahi da hoton shi gaban shi yanzu da a ce wannan rashin lahin ya sheka a cikin shi da waye ta cece shi wa kuma ya isa ya cece wani Allah babu wanda ya cece wani in ba Allah ba me yasa abin sun taso ne tun suna yan ƙanana sun sha a cikin jikinsu shine wannan wannan yake nuna mana muhimmancin tarbiyya tun tana karama tun yara suna ƙanana ka sa musu aqida ka koya musu babu wanda ya isa ya cece wani in ba Allah ba to ko sun girma babu wanda ya isa ya juye musu kwakwalwa wannan shine kenan a takaice uwa wannan shine darasin mu na karshe a cikin Ramadan kamar da muka yi bayani a jiya akwai uwa da suka nema da Allah a ƙara to sai dai bayan gaskiya nayi dogon tunani ba zan iya ƙara wasu kwanaki ba sakamakon akwai wasu alƙawulla da nayi daga cikin alƙawalin kuma wani babban alkhairi ne wanda muke tsammanin in an yi shi zai amfani al'ummar musulmai musamman kuma al'ummar musulmai hausawa wasu daga cikin uwa ne suka nemi shawarar a yi ƙur'ani mai tarjamar hausa salahuddin bidiyon nan taka tana nan kawo mana ita a sasu sauri bidiyon nan ta kira na wadda muka yi zance yauwa irin kira'ar da ake yi ana kira'a da an karanta aya kai tsaye fassara sai ta biyu za ku ga ana samun na faransai ana samun na ingilishi ana kira a kai tsaye sai mi sai fassara ta shigo ana kira a kai tsaye sai ba fassara ba tarjama za a ce tunda tarjama ce ta kai tsaye to irin wannan ba a yi shi ba da hausa amma akwai shi a sauran yaruka da faransai da ingilishi to har yanzu da hausa ba a yi shi ba don bayan sun mini wannan shawarar akwai ɗaya daga cikin uwa da yake a nigeria afirka tv turwa yake aiki da na kamishi wannan shawarar ya yaba sosai ya ce har yanzu bu samu wanda ya yi wannan ba amma aka yi wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne har ma na ce mishi to ina so a cikin ramadan mu fara wannan aikin ko mu ida bane mu fara wannan aikin ya zama ya zamanto a cikin ramadan muka fara aikin dan tabarruki da mi da watan ramadan to sai na ce amma ina ga ai sai na ta yi can nigeria ko dan can ke da kayan aiki masu kyau to sai ce in na ce in tahi can wata guda ma bai isa a ƙara wannan aikin kuma ko akwai wahala malam ka iya zama can wata guda kuma aikin ne kawai za ka yi wa shawara za ka ba mu sai ba mu shawaran akwai su kayayyaki da nuna mu ne kamata mu sayi wanda za mu iya mu yi aikin da wani ɓarnatar da wani mikro na musamman wanda a yanzu zancen da nake muku hamma mun sayi mikron yanzu ɓarnatar kin shi dai ne muke nan muna muna ganin yadda za a samu shi da ɓarnatar kin wanda daban ne haka ga to shine muke son aikin mu fara shi a wa'annan yan kwanakin ko da a ce izihi mu to za mu haro da ƙasa ko da izihi guda guda mu samu wannan shine kenan zan ba ku misalin shi in sa muku jiya ina mikuran yake volume ko yana cikin abin ga yawa wanda suka saba mamallakin ranar sakamako kenan maimakon ku ji ku ji faransai sai ku ji mi sai ku ji hausa kuma kira'ar dai wannan ita zamu bari dan saboda kada mu saba ma yanda aka eh ta wannan ita zamu bari insha Allah sai kasance fassara dai ce murya ta za ta zo a ciki insha Allah kenan wanda yake so ya sa kasonsa a cikin wannan aikin hanya a buɗe take har zuwa lokacin da aikin zai kare in Allah ya so akwai wani dan uwa wanda ya kawo wannan shawarar hama group ya buɗa na meke suna waye ma mutane kai akan wannan kin insha Allah in Allah ya da za mu yi wannan aikin wasu sun taimaka ko ba su taimaka ba aikin dai zai hito in Allah ya so niyya ce muka yi kun mun tallata ne don saboda kada mu yi rewa domin ba rewa ba ne kawai rewar kuɗi hatta abin da ka san in wasu sun sa ba zai rage maka ba to ka jawo su shiga shi ma in ka ƙi ne ne rewa ce an gane da kyau ko kenan mun gai wannan ne ba wai dan dole sai an sa ba wanda ya ga dama ya sa ko kowa wai ba insha Allah aikin zai in Allah ya so muna roƙon addu'a da kuma me yake da suna Allah ya ƙara mana ikhlasi a cikin wannan aikin insha Allah Allah ya yarda wannan aikin zai fito kenan sakamakon wannan za mu tsaye da tafsiri dan saboda mu shiga shirye-shirye tunda akwai wani ɗaki wanda sai mun gyara shi ta yanda iska ba zai shiga ba kamar dai studio hakan ga da abin da ya kama da haka insha Allah kinan za mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna da ƙarshe kuma ina neman afuwar ƴan uwa musamman masu kwana da muke takurama an gane da kyau ko masu kwana da muke takurama a muna afuwa duk da duk da nima an takura mini sosai dan gaskiya babu daɗi kana karatu ka lura da mutane suna kwance ko kuma ba su da ba su da nishaɗi kai kanka ba za ka ji mi ba ba za ka ji nishaɗi ba a bara ba haka ba amma bana ban san ya shayo haka ba eh a eh eh shi na to Allah dai na to mu dai muna neman afuwar kowa ma mun yi wa kowa afuwa ma Allah muna afuwa gaba ɗaya kenan karatu zai ci gaba bayan ramadan bayan ramadan ba za mu bata lokaci ba insha Allah kai tsaye za mu mai da karatu insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk haka mata mu like da addu'a ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا على الإبادة فيه اللهم كما بلغتنا رمضان فاجعلنا من أتقائه يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج كل من طلبنا بالدعاء يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله آمين